وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na ɗari da goma a karatun littafin al'adabul mufrad littafin al'imam al-bukhari muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama za mu karanta hadisi na 542 da sharhi a kansa zuwa hadisi na 547 insha Allah waɗannan hadisai suna ɗauke da bayani akan soyayya ta bayanin manzon Allah wato yadda tsarin soyayya yake a karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam al-bukhari yayi babi na 248 yace babu idza ahabba ar-rajulu akahu falyu'limhu wannan babi yana karantar da mu cewa idan mutum yana son dan uwansa iza ahabbar rajulu akhahu idan mutum yana son dan uwansa falyu'limhu sai ya sanar da shi حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثور بن يزيد القلائي قال حدثني حبيب بن عبيد الرحبي عن المقدام بن معدي كربا وكان قد أدركه wato habibu bin ubaid ar-rahbi ya karanta da wannan hadisi daga al-miqdad bin ma'di karib wato ya riski zamaninsa al-miqdad bin ma'di karib sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne qala ya ce kalan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ahabba ahadukum akahu idan ɗaya da ɗayanku yana son ɗan uwansa falyu'limhu annahu ahabbahu sai ya sanar da shi cewa yana son shi kaga wannan ya samu umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato idan kana son dan uwa musulmi inda ka ji an yi maganar dan uwa ana nufin musulmi kalma ta dan uwa tana nufin yan uwantakar musulunci innamal mu'minuna ikhwatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku yana son dan uwansa sai ya sanar da shi cewa yana son sa wannan hadisin yana sunan abi dawud يعني رواه الإمام أبو داود في كتاب الأدب ينا باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه الإمام أبو داود يكاو حديث شيمة كما عند الإمام al-bukhari ya rawaito hadisin a cikin al-adab al-mufrad hadisin yana sunan sunan abi dawud hakan nan sunan tirmizi al-imam tirmizi ya rawaito hadisin nan shima yana kitabu zuhdi babu ma jaa fi i'lamil hubbi bayani game da cewa ya kamata a sanar da soyayya sunan babin da al-imam tirmizi yayi kenan babi da ke bayani akan cewa ya kamata a sanar da soyayya yanda lafazin hadisin ya zo cikin sunan turmizi kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu iyyahu ya dan bambanta da lafazin da ya zo a cikin al-adabul mufrad iza ahabba ahadukum akhahu idan ɗayan ku yana son dan uwansa falyu'limhu iyyahu sai ya sanar da shi soyayya hadisin yana sunanun nasa'i kaga yana sunan abi dawud sunanun tirmizi yana sunanun nasa'i yanda lafazin yazo idza ahabba ahadukum akahu falyu'limhu iyyahu zalika idan ɗayan ku yana son dan uwansa musulmi sai ya sanar da shi wannan soyayya wannan hadisin riwaya ta al-miqdam bin ma'di karib ba shi kadai ne ya rawaito hadisin nan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk da cewar al-imam al-bukhari hadisin sa ne kawai ya kawo anan wanda shine sahabi akwai sahabbai da zamu ba da misali da su kamar guda bakwai waɗanda su ma sun ruwaito irin wannan umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallam mutum na biyu tunda ya kawo na farko shine al-miqdam bin ma'adi karib mutum na biyu shine abu zarrin hadisinsa yana al-musnadul imami ahmad lafazin hadisin inna aba salimin al-jaishani akwai wani malamin da ake kiransa abu salim sufyan bin hani al-misri ya taho wajen wani malami kuma har ilau da ake kiransa abu umayyata ya zo ya same shi a gidansa fi manzilihi faƙala sai ya ce masa dukansu tabi'ai ne abu salim aljeshani da abu umayya abu salim aljeshani ya tafi gidan abu umayya ya ce masa inni samitu abu zarrin ya kulu ya ce na ji abu zarrin abu zarrin kuwa sahabin manzon Allah ne abu zarrin algifari ya kulu innahu sami'a rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kulu ya ce na ji abu zarri yana ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iza ahabba ahadukum sahibahu idan wani daga cikin ku yana son abokinsa sahibahu maimakon akahu falyatihi fi manzilihi sai ya tafi ya same shi a gidansa falyakhbirhu annahu yuhibbuhu lillah ya bashi labarin cewa yana son shi domin Allah idan mutum yana son wani dan uwa musulmi to ya tafi gidansa ya same shi ya ce wane ina son ka don Allah wa qad ji'tuka fi manzilika na taho gare ka a gidanka saboda in gaya maka ina son ka don addinin Allah tabaraka wa ta'ala yana hadisin Abu Zar al-Ghifari kenan wanda shi Abu Salim al-Jashani ya kamanta aiki da shi saboda musamman ya tafi gidan wani tabi'i don ya sanar da shi cewa yana son shi domin Allah hadisin yana al-musnad al-imam ahmad kuma al-imam al-baihaqi ya ruwaito ashu'ab al-iman da kuma al-imam abu nu'aym a littafin sahiliyatul awliya mun samu sahabi na biyu sahabi na uku shine anas bin malik Allah ya kara masa yarda anas yace inna rajulan kana inda nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam famarra bihi rajulun sai ga wani mutum ya zo wucewa faƙala sai wannan mutumin da yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah inni la uhibbu haza wallahi ina son wancan da ya wuce faƙala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa a'lamtahu shin ka sanar da shi kana son shi qala la yace ban sanar da shi ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'limhu tashi ka je ka sanar da shi qala anas yace falahikahu saboda haka wannan sahabi da ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi da sauri har dai ya cin masa har ya samu wancan mutumin faƙala sai ya ce masa inni uhibbuka fillah ni ina son ka don Allah faƙala sai mutumin ya ce masa a habbaka lazi a habbabta ni lahu Allahn da ka so ni dominsa ina roƙonsa ya soka a dalilin wannan soyayya da ka nuna min. ahabbaka allazi ahabbabtani lahu wanda ka so ni domin sa shi ma ya soka wannan hadisin na Anas bin Malik yana sunan Abi Dawud al-Imam Abu Dawud ya kawo hadisin sa da kuma hadisin al-Miqdad bin Ma'di Karib wanda muka karanta a littafin al-Adab al-Mufrad yana babu ikhbarir rajuli rajula bi mahabbatihi iyyahu kuma hadisin yana sahihu ibn Hibban wanda al'imamu turmizi a lokacin da ya rawaito hadisin al-mikdam bin ma'adi karib karkashin wannan hadisi ya ce hadisin mikdam hadisin hasanun sahihun hadisi ne wanda ke yana da kyau kuma ya inganta ya ce al'imam ahmad ya rawaito irinsa kamar yadda muka ba da labari riwaya ta al'imam ahmad bin hanbal wanda lafazinsa shine an al-miqdam bin ma'di kariba abi karima an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ahabba ahadukum akahu falyu'limhu annahu yuhibbuhu wata riwayar falyu'limhu annahu yuhibbuhu idan wani daga cikin ku yana son wani domin Allah to ya sanar da shi cewa yana son shi wata riwayar idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi an samu wannan lafazi daga cikin lafuzan al-miqdam bin ma'adi karib kamar yadda yazo cikin hadisin Anas bin Malik idan wani daga cikin ku yana son dan uwansa soyayya ta addini falyatihi fi manzilihi sai ya tafi ya same shi a gidansa falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillahi tabaaraka wa ta'ala ya bashi labarin cewa yana son shi domin Allah mai albarka da daukaka al-imam ibn hibban ya inganta wannan hadisin wato yana sahihu ibn hibban yana kitabul birri wal ihsan babu suhba wal mujalasa inda yake magana akan zikrul amri lil mar'i idza ahabba akahu fillah haka nan al-imam al-hakim ya inganta waɗannan hadisai da muka karanta babu shakka sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 417 da kuma 2515 haka nan sahihul jami'i sagir hadisin 281 sahabi na hudu shine abdullahi bin sarjis abdullahi bin sarjis yace qultu li rasulillah na taba gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam inni uhibbu abazarrin ni ina son abu zarri abdullahi bin sarjis ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai manzon Allah ya ce fa a'lamtahu zalika to ka sanar da abu zarri din haka fa kuntu la nace ban sanar da shi ba kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa a'limhu sai ka je ka sanar da shi falakitu aba zarrin sai na tafi na hadu da abu zarri gifari fakultu sai na ce inni uhibbuka fillah lallai ni ina son ka saboda addinin Allah faƙala sai ya ce ahabbaka allazi ahabbabtani lahu Allah da ka so ni domin sa ya so ka kai ma faraja'tu ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai na koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ji Abdullah bin Sarjis fa akhbartuhu nace ya rasulullah na bashi labarin cewa na isar da umarnin da ya min na je na gaya ma abu zarar gifari lallai ina son shi so na addini faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma inna zalika liman zakarahu ajrun duk wanda ya iya faɗan haka din to yana samun lada wato idan har ka iya faɗa wa mutum hakan to akwai lada sahabi na biyar shine abdullahi bin umar wanda hadisinsa yana al-mu'jamul kabir littafin al-imam tabrani da shu'abul iman littafin al-imam al-baihaqi hadisin da nafi'u ya bada labari yace sami'tu ibn sami'tu ibn umara yaqul naji abdullahi bin umar yana fada yana yana cewa baina ana jalisun inda nabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ina zaune wajen annabi iz atahu rajulun fa sallama alaihi sai ga wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya mar sallama summa walla anhu sai ya juya ya tafi fa qultu abdullahi bin umar ya ce sai na ce ya rasulallah inni la uhibbu haza lillah lallai ina son mutumin nan da ya zo maka sallama so domin Allah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hal a'lamtahu zalika to ka sanar da shi qultu la nace a qala sai ya ce fa a'lim zaka akhaka ka je ka sanar da dan uwanka haka din ka sanar da shi soyayyar da kake maka قال سي عبد الله بن عمر يتي فاتبعته سي نبيشي فأدركته هر نچم مسا نرزكيش فأخذت بمنكبه سي نكام كافدسا ينا جيوة فسلمت عليه نمر سلما وقلت سي نتي والله إني لأحبك لله والله إني لأحبك لله ina rantsuwa da Allah ni ina son ka domin Allah qala huwa sai shi mutumin ya ce wallahi inni la'uhibbuka lillah wallahi ni ma ina son ka domin Allah kaga amsa amsa biyu ta samu amsa ta farko a hadisin Anas bin Malik wancan mutumin da aka je aka gaya mar ana son shi domin Allah sai ya ce ahabbaka allazi ahabbtani lahu wannan kuma Abdullahi bin Umar da ya bi shi ya gaya masa cewa yana son shi domin Allah sai ya faɗi irin lafazin da Abdullahi bin Umar ya faɗa wallahi inni la uhibbuka lillah shi ma sai ya ce wallahi inni la uhibbuka lillah kaga ya mayar da kalmar da aka yi masa qultu sai kuma na ce ma mutumin laulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amarani in ba don annabi ne ya min umarni ba an ulimaka in sanar da kai lam af'al wallahi da ban sanar da kai ba abdullahi bin umar yake gaya masa dan ya nuna ikhlasi hatta cikin wannan soyayya wato ya yi ta ne ba don a yabe shi ba in ba don annabi ya faɗa ba wallahi ba zai taɓa sani yana son shi domin Allah ba a wata riwaya abdullahi bin umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza habba ahadukum akahu falyu'limhu idan wani daga cikin ku yana son dan uwansa domin Allah to ya sanar da shi fa innahu yajidu lahu misla alladhi indahu saboda shi wanda aka gaya mar ana son shi zai samu irin soyayyar da wancan ya samu saboda duk mutumin da kace kana son shi don Allah to daga wannan lokaci zai nuna kaunarsa gare ka zai kiyaye ka wannan shine hikimar wato da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kana son mutum ka gaya mar saboda zai ƙara gyara zama tsakaninsa da kai hadisin yana sahihu ibn hibban sahabi na shida shine wahashiyu wanda ya kashe hamza babban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu yarda a lokacin da ya kashe hamza yana kafiri daga baya ya musulunta bayan ya musulunta kuma sahabi ne ga mahadisi ya ruwaito shi kansa washiyu din yace kuntu jalisan inda nabi wata rana ina zaune wajen annabi sallallahu alaihi wasallam famar rajulun wa rajulun inda nabi sai wani mutum ya zo wucewa kuma ga wani mutum tare da annabi sallallahu alaihi wasallam faƙali sai ya ce ya rasulallah inni la uhibbuhu lillah wannan da ke zaune wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulallah wallahi ina son wancan mutumin da ya wuce قال sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a alamtahu zalika ka sanar da shi haka qala la ya ce ban sanar da shi ba kala sai ya ce kum fa'alim ka tashi ka je ka sanar da shi hadisin wa hashi bin harbin ya taho da isnadi guda biyu wanda al'imam al-haithami cikin littafin majma'u zawa'id yana babu man ahabba ahadan falyu'limhu al-imam al-haithami ya ce rawahu tabrani bi sanadaini wa rijalu ahadihima siqatun to al-imam al-haisami yana inganta yana yana inganta hadisin wahashi bin harbin yana cewa isnadi guda daga cikin isnadai biyu da al-imam tabarani ya rawaito na hadisin yana da kyau mutum na bakwai shine abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda abu sa'id al-khudri yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce idan ahabba ahadukum akahu falyu'lim idan wani daga cikin ku yana son dan uwansa domin Allah to ya sanar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ƙari cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah ya ce thumma liyazurhu sa'annan ya ziyarce shi wala yakun awwala qati'in idan aka samu alaka tsakani to kada ya yarda ya zama shi ya fara yanke wannan alaka wato idan soyayya ta shiga saboda addinin Allah karka yadda ka zama na farkon yanke wannan soyayyar karka yadda wato ka kiyaye abin da zai zama sababi na wato katsewar wannan soyayya ta addini da take tsakaninka da dan uwanka musulmi saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka sanar da shi to idan ma ana ziyara to kai ne mafi cancantan ka ziyarce shi kar ka yadda ya zama kai ne kuma ka fara yanke wannan soyayya sahabi na takwas shine abdullah bin abbas Allah ya kara masa yarda yace qultu ya rasulullah na taba ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inni uhibbu usama bin zaid ya rasulullah ina son usama bin zaid قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي فأعلمته شن كاسند دشي قلت لا نتشي بسند دشي با قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي فأعلمه كسند دشي نما أكسا مقاري النبي صلى الله عليه وسلم يجي ka sanar da shi wannan soyayya da kake masa wato Usama bin Zaid yazdadu fil mahabba wal wudd فإنه يزداد في المحبة والود saboda in ka sanar da shi to zai ƙara soyayyarsa da ƙauna gare ka domin in ka gaya wa mutum kana son shi domin Allah to daga lokacin in da yana son ka soyayya za ta ƙaru kaga an samu sahabbai mutum takwas waɗanda suka ruwaito hadisin da al-imamu sakhawi a littafin al-maqasidul hasana akwai littafi guda da ya rubuta da ake kira al-maqasidul hasana wanda ya rubuta karin magana wanda akan ɗauka hadisi ne akan yi kuskure ya ɗauka hadisi ne sai ya rubuta misalansu da kuma wasu hadisai waɗanda ba su inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ma wasu hadisai waɗanda ya sharhi a kansu yana hadisi na hamsin da biyu ya kirga wasu sahabbai da suka ruwaito hadisin nan wanda ya samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana son mutum domin Allah ka sanar da shi bayan ya faɗa sai ya ce wa akhari na minhum mallam yusam sannan akwai wasu ma waɗanda suka ruwaito hadisin daga cikinsu akwai wanda ba a kira sunan shi ba ba a kira sunan shi ba to shine hadisi na gaban da al-Imam Bukhari shi kuma ya kawo mu karanta حدثنا يحيى بن بشر بن بشير البلخي قال حدثنا قبيصة بن عقبة السوائي قال حدثنا سفيان الثوري عن رباه بن أبي معروف المكي عن أبي عبيد الله المصري الفراء عن مجاهد حديث وتلابار الإمام مجاهد وند تابعيني الله يمسى رحمه مجاهد قال يتي لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum daga cikin sahabban annabi ya haɗu da ni kaga mujahid bai faɗi waye ba shine al-imam sakawi yake cewa minhum man lam yusam daga cikin sahabbai akwai wanda ma ba a kira sunan shi ba al-imam mujahid tabi'i ne yana ba da labari yace wani mutum daga cikin sahabban annabi ya haɗu da ni fa akhadha bi mankibi min wara'i sai ya kama kafada ta ta bayana Ƙala sai ya ce, Amma in ni uhibbuka, ya ce mujahid ni ina son ka. Ƙala, yadda ya zo cikin littafin kenan, amma abin da ya kamata shi ne ƙultu, maimakon ƙala, ƙultu ya kamata, hatta mai littafin wanda ya rubuta littafin ya yi ƙoƙarin gyara a kai. Ƙultu sai na ce, A habbaka lazi a habbabta ni lahu, sai na ce, Allahn da ka so ni dominsa, kai ma ya so ka. faƙala sai wannan sahabi ya ce laula أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ياتي إذا أحب الرجل الرجل إذا متن يسوى متن فليخبره أنه أحبه sai ya ba shi labari yana son sa in ba don annabi ya faɗi haka ba ma akhbartuka da ban baka labari ba kaga mujahid bai faɗi sunan wannan sahabin ba bai faɗi sunan wannan sahabin ba saboda haka yasa wato al-imamu sahawi yake cewa akwai ma sahabin da ya rawaito hadisin amma kuma ba a faɗi sunan shi ba wata riwaya ta al-imamu mujahid yace huddistu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wanda ke nuna cewar al-imamu mujahid ya manta sunan wannan sahabi saboda a wata riwayar ya gaya ma almajiransa ya ce an bani labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an bani labari kaga in ba don ya manta sunan wannan sahabi ba da ya kira sunan shi ya ce an ban labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ahabba ahadukum akahu fillah idan wani daga cikin ku yana son dan uwansa soyayya ta addinin Allah falyu'limhu sai ya sanar da shi fa innahu abqa fil ulfa saboda ya fi ya fi tabbatar da wato haɗin kai wa asbatu fil mawadda kuma ya fi ƙarfafa soyayya da kauna a tsakanin mutane idan ka gaya wa mutum kana son shi domin Allah to soyayyarsa tana tabbata takan daɗe fiye da a ce baka taɓa gaya mishi ba قال sai mujahid ya ce mu ci gaba mujahid ya ce sun ba a kaza ya aribu alayyar khituba sai wannan sahabi ya kama bijiro min wato taɗi na aure shine alkhituba taɗin aure shi ake kira alkhituba bil kasra qala sai ce amma inna inda na jariya muna da wata budurwa wato ina ma za ka aure ta amma inna ha aura sai dai kuma idanunta ɗaya ne kaga wannan kamar ishara ce da ke nuna cewar bayan ya gaya wa mujahid yana son shi domin Allah sannan kuma sai ya yi ƙoƙarin ya ga ya tabbatar da wannan soyayyar ya tabbatar da wannan soyayya yaya soyayya za ta tabbata tana kasancewa ta aure domin idan kana son mutum domin Allah sai aka samu auratayya tsakaninku wannan soyayya tana tabbata har abada abin da ya ba mu misali da haka shine halin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai manzon Allah ya auri Aisha yar sayyidina Abubakar as-Siddiq ya auri Hafsa yar sayyidina Umar bin Khattab Allah ya kara musu yarda sayyidina Alifa ya auri Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya auri Umayma jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina usman ya auri ruqayya ya auri ummu kulsum yaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sayyidina umar kuma ya auri jikan manzon Allah ummu kulsum kaga yadda suke ta musanyan auratayya a tsakani saboda tabbatar da kauna da ke tsakaninsu wannan soyayya ta addinin Allah saboda haka shi wannan sahabi da ya gaya ma mujahid yana son ka domin Allah mujahid ya ce sai ya fara bijiro min da zance na taɗin aure wato kamar yana buƙatar ni in auri wata tana yi wa yarsa ce ya ce masa a wurinmu amma inda na jariya muna da wata yarinya tana yi wa yarsa ce shi wannan sahabi amma yake cewa mujahid muna da wata budurwa amma inna ha aura sai dai fa'idan ta ɗaya ne ina ba za ka yadda ka aure ta idan aka ce al'aura ana nufin zahabu hissi ihdal ainai idan mutum bai gani da ido guda to shine ake amfani da wannan kalma al-imam al-khattabi a littafin ma'alim sunan mujallal na hudu shafi na 149 wato yayi kokarin bayani game da hikimar da take ga umarnin manzon Allah idan kana son musulmi ka gaya mar akwai hikima ciki domin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga waɗannan sahabbai babu shakka akwai hikima kamar yadda shi da kansa ya bayyana hikima din a wasu riwayoyi kamar yadda muka ce akwai riwaya ta Abdullahi bin Abbas wanda manzon Allah ya ce fa innahu yazdadu fil mahabba wal wudd yana gaya ma abdullahi bin abbas ka gaya ma usamu bin zaidin da kace kana son shi ka gaya mar kana son shi domin zai ƙara soyayya kuma zai ƙara ƙauna gare ka kaga wannan ita ce babbar hikima ne shi yasa al-imam al-khattabi littafin ma'alim sunan sharhin sunan abi dawud domin al-imam abu dawud ya ruwaito hadisai da dama daga cikin waɗannan yana mujallad hudu shafin 149 ma'anahu al-hafu ala tawaddud wa ta'alluf al-imam al-khattabi yace ma'anar hadisan nan gaba daya ana kwadaitar da mu ne mu musulmai mu rika nuna ma juna kauna da soyayya wannan ita ce hikimar manzon Allah dame idan ina son ka ba a ce so na duniya ba la filla lilla kana son mutum don Allah ka gaya mar in ka gaya masa to zai ta kiyayewa kar a samu baraka ta shiga tsakaninku wancan ma ya gaya ma wancan wancan sai gari ya zauna lafiya wannan hikimar manzon Allah kenan na cewar a samu kauna a tsakanin musulmai don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka sannan wannan yana daga cikin abin da ke ƙarfafa mutane akan riko da addinin Allah domin saboda mutum yana ƙoƙarin kulawa da zuwa sallah kana son shi saboda wannan hali nashi misali saurayi ne sai ka gaya masa ka ce kai yaro wallahi ina son ka domin Allah saboda ƙoƙari da kake zuwa ibada to wannan yaron zai dage masallah kuma ba zai taɓa manta wannan maganar ba kaga idan ana nuna soyayya saboda riko da addini to kamar ana cewa jama'a su ƙara riko ne da addini akwai hikima babu shakka cikin umarni da manzon Allah yi shi yasa al-Imam al-Khattabi yace wa zalika annahu idza akhbara annahu yuhibbuhu idan mutum ya gaya ma wani cewa yana son shi istamala qalbu qalbahu sai ya karkato zuciyar wancan wajtalaba bihi wuddahu sai ya fisgo kaunar zuciyar mutumin koda baya so mutum koda baya so ka same ka ce wane ina son ka don Allah to idan da a zuciyarsa ma yana kinka kamar ka fisgo kauna ne daga zuciyarsa saboda haka za a wayi gari dole sai ya so ka wa fihi annahu idza alima annahu muhibbun lahu qabla nusihi wa lam yarud alayhi qawluhu fi aibin in akhbarahu bihi nafsuhu yana cewa wannan yana nuna idan mutum yana kaunar wani to ko da a ce akwai wani laifi da mutum yake aikatawa za ka yi mai nasiha duk da haka sai ka fara da ina kaunar ka domin Allah to wallahi ko da akwai aibu tare da kai wannan mutumin bai ganin aibu saboda wannan kauna da ka nuna marta wajen nasiha to amma duk da haka wannan baya nuna cewar faɗin haka ɗin dole ne ba dole bane ka gaya musulmi cewa kana son sa don Allah ba dole bane domin in ka dubi tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu akasarin su ba su yin haka ɗin sun bar abin mazukatan su amma manzon Allah ya gaya ma daidai su wanda ke nuna cewar abu ne mai fa'ida ita soyayya a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba guda ba guda bace soyayya iri hudu ce wanda ya kamata mu sani kamar yadda ibnu al-qayyim al-jawziya yayi magana akan ta littafin al-jawab al-kafi littafin al-jawab al-kafi yana shafin 134 ibnu al-qayyim al-jawziya yayi magana akan anwa'ul mahabba nau'ukan soyayya yace wa hahuna arba'atu anwa'in min al-mahabba yajibu at-tafriqu bainaha akwai nau'ukan soyayya guda hudu kuma dole ne musulmi ya bambanta tsakanin waɗannan nau'ukan soyayya dole ka bambanta su kaga kenan wajibi ne ka san waɗannan nau'uka na soyayya din domin idan ka dubi alkur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka taras babu shakka soyayyar iri hudu ce idan dai soyayya da ta shafi addini ne wa inna ma dalla man dalla bi adami tamyiz bainaha ibn al-qayyim jawziya yace abin da yasa wasu suka bata idan kaga wani ya bata to ya bata ne saboda kasa bambanta soyayya iri hudu din nan idan baka iya bambanta soyayya iri hudu din nan ba to mutum yana iya yin shirme kuma da yawa zaka ga babu shakka mutane na auka musu shi yasa ibn al-qayyim al-jawziya yace bambanta su dole ne dole ne ka bambanta su ya faɗi wannan a cikin littafansa da yawa idan ka dubi al-jawabul kafi yayi magana akai hatta kitabur ruh yayi magana akan adwa'ul mahabba haka na littafin sa madarij salikin nan ma yayi magana akan nau'ukan soyayya saboda yana da muhimmanci ka iya bambanta waɗannan nau'uka na soyayya guda hudu idan ka iya bambanta su to ka ba mu ayoyin alkur'ani ka ba mu kowace aya hakkinta domin ayoyi da suka zo da magana akan soyayya da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda tsarin soyayya take yake a sunnar manzon Allah babu shakka kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziya ya faɗa zaka taras sun kasu kashi hudu ne sanin bambancin tsakaninsu dole ne wanda ya zama dole kowane musulmi ya san su na farkon su shine mahabbatullah son Allah shi kansa mahaliccinmu tabaraka wa ta'ala to son Allah bayaninsa ya zo a cikin alkur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda dole ne amma duk da haka ibn al-qayyim jawziya yana cewa wala takfi wahdaha fi najati min azabillah wal fawz bi sawabihi don kana son Allah a zuciyarka kawai wannan baya isarwa har mutum ya tsira daga azabar Allah baya sa mutum ya samu babban rabo a kiyama na gidan aljanna don kawai kana son Allah wannan bai isarwa me dalili saboda kowa yana son Allah hatta kafirai suna son Allah don haka son kadai baya tsere da mutum domin da a ce son Allah a zuciyar bawa yana iya tseratar da bawa daga azabar Allah da ba mai tafiya wuta fa innal kufar ubadal salib wal yahud kulluhum yuhibbuna Allah tabaraka wa ta'ala kafirai matsafa nasara yahudu duk suna son Allah wanda Allah da kansa ya faɗa a cikin alqur'ani a suratul ma'ida aya ta goma sha takwas ya ce mana ƙalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uku yahudawa da nasara sun ce mu yaran Allah ne kuma masoyan Allah ne kaga sun nuna cewa su masoyan Allah ne ashe sun faɗa kuma Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani yahudawa da nasara sun tabbatar suna son Allah to amma wannan soyayyar bata tseratar da su ba saboda son da suke ma Allah ba zai kare su daga tafiya ga azabarsa ba ba zai ba su tsira a kiyama har su shiga aljanna ba saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi son shi ka'ida domin duk dan adam da ka samu yana son mahaliccinsa dole ka so wanda ya halicce ka ya kawo ka duniya ya tsara maka rayuwa a yadda take dole ne dan adam ya so shi saboda haka son Allah kurum ba shi da tasiri domin kowa yana so kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yana cewa kul falima yu'azzibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha ka'ida ne dan kana son Allah to ka san akwai sharadi kafin son da kake ma Allah yayi ma'ana ka'ida ne kuma nan ma alqur'ani ne ya faɗa mana akwai alamar son da kake ma Allah za ka ci riba a kanta akwai alama da take nuna son da kake ma Allah ba za ka ci riba ba Allah ya sanya wannan alama a cikin alkur'ani don haka in kana son Allah kaga wannan shi ita ce soyayya ta farko idan kana son ka yi ma'ana to sai ka ji wancan sharadi da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a suratu Ali Imran aya ta 31 Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka gaya musu in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in gaskiya ne kuna son Allah to ku bi ni yuhibbukum Allah a lokacin ne Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah ya gafarta muku zunubin ku wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jinkai ne wannan ya sa a gaba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul ati'u Allah war rasula fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin la yuhibbul kafirin ka ce musu ku bi Allah ku bi manzon Allah amma in suka juya baya to ka gaya musu Allah bai son kafirai ashe ko da kafirai suna son shi Allah Allah bai son su me yasa bai son su saboda sun ki bin shi sun ki bin manzonsa saboda haka ashe son da kake ma Allah in kana so yayi tasiri sai me ya faru sai ka so annabi ba son annabi aka ce ba in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ku bi ni ba so ba don ka ce ina son manzon Allah akwai musulmin da bai son annabi ai da baya musulunci kowane musulmi yana son annabi sallallahu alaihi wasallam amma me ke tabbatar da son da kake wa manzo gaskiya ne shine bin manzon Allah ba rera waka ba idan ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni sai ku bi ni in kun bi ni yuhibbukumullah wannan sharadi ne game da son game da son Allah tabaraka wata'ala don haka so da kake ma Allah ba zai yi tasiri ba sai an samu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yasa Allah ya ƙara tabbatar da fassarar wannan aya da yake cewa fattabi'uni gabanta Allah ya ce kul ati'u Allah wa ati'u rasul bi ma'ana ati'u Allah war rasul ku yi Allah biyayya ku yi wa manzo biyayya ashe da'a ga manzon Allah shine yake tabbatar da son da kake ma Allah da so da kake wa manzon Allah gaskiya ne Allah ka samu iya soyayya ta biyu ibn al-qayyim al-jawziya yace ita ce mahabbatu ma yuhibbu Allah ka so abin da Allah yake so kaga son Allah na ɗaya kenan dole ne ka so Allah son Allah kuma ba shi da tasiri in baka bi manzon Allah wanda duk Allah ne da kansa ya magana a cikin alkur'ani so na biyu shine son abin da Allah yake so ka ki abin da Allah ya ki to shine ibn al-qayyim al-jawziya yace wa hiya wa hazihi hiya allati tudkhiluhu fil islam wannan soyayya na biyu ita ce take shigar da mutum cikin addinin musulunci wato khurijuhu min al-kufri ita take raba mutum da kafirci ka so abin da Allah yake so ka ki abin da Allah yake wannan soyayyar ita ce mai tasiri ita ke sa mutum ya tabbata musulmi wa ahabbu an-nas ila Allah aqwamuhum bi hadhihi al-mahabba wa ashadduhum fiha ibn al-qayyim al-jawziya yace wanda Allah ya fi so shine mutumin da ya fi kiyaye wannan mahabba din soyayya ta biyu din nan wato son abin da Allah yake so duk wanda ya fi kowa son abin da Allah yake so to Allah ya fi kowa son shi ya fi son shi akan kowa idan ka fi kowa son abin da Allah yake so to babu shakka Allah ya fi son ka akan kowa saboda son Allah yana soyayyar Allah tana samuwa ne idan an bi Allah an bi manzon Allah yuhibbukumullah ashe kuna samun soyayyar Allah ne ta biyayya ga Allah da biyayya ga manzon Allah biyayya ga Allah ku shine ka so abinda Allah ke so ka bar abinda Allah bai so abinda Allah ya ki ka ki shi wannan ita ce soyayya ta biyu saboda haka idan Allah madaukaki yana son ibada za a samu kana son wannan ibadar Allah yana son sallah dan Allah tabaraka wa ta'ala baya shar'anta abinda baya son shi to idan Allah tabaraka ta'ala ya shar'anta sallah azumi ayyukan ibada sai aka ga kana so to akwai alamar kana tare da soyayyar Allah tabaraka ta'ala sannan abubuwan da Allah bai so sai aka ga kana gudun su akwai alamar kana tare da soyayyar Allah tabaraka ta'ala amma don ka ce kana son Allah kana son manzon Allah amma sallolin ba ka yi ibadar baka damu da ita ba sannan abubuwan da Allah ya hana kana yin su ashe korafi kake da baki kawai kana son Allah domin Allah shi bai son ka shi yasa a can Allah tabaraka wa ta'ala yace fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin in sun juya baya ga umarnina to ka gaya musu Allah bai son kafirai ashe don kai kana son Allah son bai da tasiri sai shi Allah tabaraka wa ta'ala ya so ka Allah ka samu na cikin waɗanda kake so to soyayya ta uku ibnul qayyim jawziya yace yace ita ce alhubbu lillahi wa fihi soyayya mara makawa domin Allah soyayya mai makawa domin Allah ya za mu bambanta su soyayya mara makawa domin Allah soyayya mai makawa domin Allah wanda shine alhubbu lillahi wal hubbu fihi shine soyayya mara makawa domin Allah sannan idan aka ce fihi ana nufin soyayya mai makawa amma domin Allah wa hiya min lawazim mahabbati ma yuhib wanda dama ya ce soyayya ta farko ita ce ka so Allah na biyu fa ka so abin da Allah yake so to abin da ke tabbatar da kana son abin da Allah yake so shine almahabbatu fihi wal mahabbatu lahu wanda shine na uku soyayya mara makawa domin Allah ibn al-qayyim jawziya yana magana akan ta da kuma soyayya mai makawa domin Allah yace la tastaqimu mahabbatu ma yuhibbu illa fihi wa lahu ba yanda za a yi a ce kana son abin da Allah yake so dole sai an same ka da wannan almahabba din ya'ani sai an samu kana da soyayya mara makawa wanda kake yin ta domin Allah akwai kuma soyayya mai makawa kana yin ta ne domin Allah me ya bambanta su ta wajen siffan su akwai bambanci soyayya mara makawa domin Allah soyayya ce wanda dole kai in dai kai musulmi ne kamar yaya kamar son manzon Allah soyayya ce mara makawa dole ne ka so annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ma ka tabbata musulmi na kwarai ka so manzon Allah ka so sahabban manzon Allah ka so tabi'ai ka so tabi'u tabi'in wannan wato ka'ida ce dole ne dole ne ka so saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana son su ka so mala'iku ka so annabawa wannan soyayya ce wanda ba abin da zai raba ka da ita shi yasa ake cewa mara makawa babu makawa dole ka so manzon Allah ba dare ba rana tsawon rayuwarka dole ka so sahabban manzon Allah tsawon rayuwarka dole ka so mala'iku saboda Allah tabaraka wata'ala ya tabbatar mana mala'iku halittu ne waɗanda suke da daraja a wurinsa yana cewa kiramin barara suna da karimci a wajen Allah tabaraka wata'ala don haka son mala'iku dole ne gare ka son manzanni dole ne gare ka son sahabban manzon Allah dole ne gare ka saboda sun samu yardan Allah idan Allah ya yarda da bawa ba zai dawo daga baya ya fushi da shi ba Allah ya yarda da su ya tabbatar mana a cikin alkur'ani har ma yake ce mana mu da muka zo a baya ga abin da za mu rika faɗa idan mun zo a bayansu me za mu ce mu rika addu'a Allah ka gafarta mana ka gafarta musu wanda duk ayar alkur'ani ta mana magana a kai to soyayya mara makawa kenan wanda ba abin da zai raba ka da ita ka so sayyidina abubakar as-siddiq ka so sayyidina umar ka so sayyidina usman sayyidina ali bin abi talib ka so iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam matansa ƴaƴansa jikokinsa da waɗannan mutane goma da aka musu albishir da samun aljanna talha bin ubaidillah sa'ad bin abi waqqas da su abdurrahman bin auf azubair bin al'awwab duk sahabban nan kaso su wannan shi ake kira soyayya mara makawa domin Allah to abinda ya bambanta alhubbu fillah wal hubbu lillah wannan ba abinda zai raba ka da shi dole ne kaso waɗannan babu wani lokaci da za a ce ka daina son su amma ɗaya soyayyar tana da makawa shi yasa ake kira soyayya mai makawa amma ana yin ta domin Allah wancan soyayya babu makawa dole kai dole ka so annabi dole ka so sahabbai dole ka so mala'iku amma soyayya mai makawa ita ce take gargashin aya ta goma ta suratul hujurat innamal mu'minuna ikhwatu mu'minai yan uwan juna ne idan aka ce muminai yan uwan juna ne kana son mumini saboda me to hibbul mu'min lillah amma soyayya da kake wa mumini wasfan saboda wata siffa da take tare da shi ne don haka kana son shi matukar yana tare da wannan siffa amma ranar da ya rabu da wannan siffa zaka ci gaba da son shi kaga kenan akwai makawa saboda haka kana son wane saboda yana kulawa da ibada daga baya sai watsar soyayya za ta tabbata la da ya bar kulawa da addini kai ma ka bar son shi shi sa ake cewa soyayya mai makawa amma ana yin ta ne domin Allah faman tahaqqaqa fihi alwasf wanda duk ya tabbata akwai siffar imani a tare da shi sai mu ce sai mu ce masa ana uhibbu haza ana uhibbuka fillah ina son ka don Allah saboda kana riko da addinin Allah saboda Allah ya min umarni in so abin da shi yake so shi ko Allah yana son bayinsa na kwarai kaga son bawan Allah na kwarai ibada ne to daga baya sai mutumin ya lalace wannan soyayyar ba za ka ci gaba da yin ta ba don haka akwai bambanci tsakanin so da kake wa musulmi da kuma so da kake wa manzon Allah da ya bambanta su wancan alhubbu fillah wannan alhubbu lillah wancan babu makawa dole ka so annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon rayuwarka amma wannan soyayya da kake wa musulmi akwai makawa ya'ani daga lokacin da ya bar riko da addini wannan soyayya sai ya rabu da ita ba za ka ci gaba da son mutumin da ya daina wato riko da addinin Allah ba daga lokacin da kaga wannan siffa ta shiga zuciyarka to halaka ta same ka Allah ka kare mu kuma wannan shine abin da ke faruwa zaka samu mutane suna son malami ana tsananin son malami saboda riko da sunnar manzon Allah lokaci guda malamin da sai ya bar sunna amma sai a ci gaba da riko da wannan malami shin wannan mahabba ta samar da ma'ana ba ta da ma'ana saboda ka ci gaba da son mutumin nan bayan ma ya rabu da Allah Allah ya samu gani ai idan son da kake mar don Allah ne to idan ya rabu da sunnar manzon Allah kuma babu wannan soyayya dama kana son shi ne saboda wannan wanda ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana wannan shine aslul ubudiyya asalin ibada wanda ke zuciyar bawa shine ya zama zaƙi na imani zaƙin imani ya ta'allaka ne da zuciyar bawa idan mutum ya ji a zuciyarsa yana son wani don addini mutumin na a lokacin da ya bar addinin ya ci gaba da son shi to zuciyarsa ko da akwai imani imanin mai ɗaci ne ba shi da zaƙi wa ya faɗi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa wanda ya samu hadisin abu huraira manzo Allah ya ce man sarrafu an yaji da halawatal iman duk wanda yake son ya samu zaƙin imani in baka sani ba imani yana da zaƙi yana da ɗaci ya za a yi a samu zaƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fal yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ka so mutum ba ka son shi face don Allah kawai saboda haka daga lokacin da mutumin nan ya bar addinin Allah ka ba son shi amma ya bar addinin Allah kai ka sani ya rabu da sunnar manzon Allah tana yiwa ba addinin gaba ɗaya bari ba ya saki gaskiya a maimakon wannan soyayyar ta fita daga zuciyarka a ƙoƙarin nasiha gare shi sai ka kama rakiyarsa akan bata to wannan alama ce da take nuna imanin zuciyarka ba mai zaki bane a wata riwayar wanda hadisin yana al-musnad al-imam ahmad yana sahihu jami'i sagir hadisi na 6288 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba an yajida ta'mal iman yana ce masahabai duk wanda yake so ya samu ɗanɗanon imani in dai kana so ka sani ko imani yana da yana da ɗanɗano ko ba shi da ɗanɗano to zaka iya gwadawa ne ta wajen soyayyar da take zuciyarka daga zuciyarka zaka iya ganewa shin imaninka yana da zaki ko babu idan kana son mutum ba ka gina soyayyarka akan komai sai Allah da zaran mutumin ya rabu da gaskiya soyayyar raguwa take to alamar imanin zuciyarka yana da zaki manzo Allah ya ce man ahabba an yajida ta'amal iman wata riwayar man sarrafu an yajida halawatal iman wanda yake son ya samu zaƙin imani ko wanda yake so ya sani imani yana da ɗanɗano to zai iya ganewa ta wajen soyayyar da take zuciyarsa saboda haka son mutane banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai son su ibada ne dole ne dole ne ka so wanda Allah yake son shi amma duk wani wanda zaka so shi saboda riko da addini to wannan kana son shi ne soyayya da take da sharaɗi idan ya ci gaba da riko da wannan addini kana son shi ranar da ya bar riko da wannan addini soyayyar da kake tana raguwa sai kaga kokari kake kamar nasiha ba ka bi shi akan bata ba to wanda shi yasa zaka gane mutane da yawa soyayyar da suke yi ga malamai da soyayyar da suke yi wato ga wasu masu kokari na addini zaka ga akwai kuskure domin idan mutum yana son mutum don Allah to matukar wannan mutum ya yi kuskure ba za ka ci gaba da wannan soyayya ba Allah ya samu gane ibn al-qayyim al-jawziya yace soyayya ta hudu wanda ita ce ta karshe ita ce al-mahabbatu ma'allah soyayya da aka hada ta da soyayyar Allah wato shirka kenan wajen soyayya wanda shine abu na hudu wanda kuma yana da hadarin gaske saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala ba a gwama son shi da son wani a zuciya ba zai yiwu ba almahabbatu shirkiya soyayya ta shirka ita ce zamanto a zuciyarka akwai son Allah akwai son wani Allah ta ya za a ce akwai son Allah da na wani Allah wato shine ya kasance Allah tabaraka wa ta'ala ga dokar da ya bada sannan kuma kai baya ga wannan doka akwai wato wata hanya da kake ganin sabanin ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda take da albarka irin wancan hanya ta Allah madaukaki to duk mutumin da ya daidaita abinda Allah ya so da abinda wani ya so babu shakka soyayyarsa ga Allah wato an samu shirka akai wa kullu man ahabba shay'an ma Allah la lillahi wala min ajlihi wala fihi faqad ittakhazahu niddan min dunillah wanda kuma shine abin da kafirai suka yi duk kafirai da kake gani sun yadda akwai Allah suna son Allah amma sun aje gunki wuri guda sun yadda akwai Allah amma fa akwai gunki kuma hatta a cikin musulmai ya yadda akwai Allah ya yadda idan yayi addu'a Allah zai yaye mar damuwa amma kai ya kamata hada da tsafi idan ya gama da tsafi soyayya biyu ne suke zuciyarsa akwai son Allah akwai son shirka akwai son tsafi idan soyayya biyu dinnan sun hadu to mutum ya tabbata kafiri Allah ka tsare mu saboda haka yasa malamai suke tsawatarwa dangane da tunkarar wurin da maboka yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana hadari na tafiya ma gurin da boka yake tafiyar ma bala'i ne saboda tana tabbatar da cewar a zuciyarka ba a ce ba son Allah ba tunda kana sallah aiko sau nawa ake samun musulmi ya je wurin boka ya je wurin matsafa malaman duba ana samu a zuciyarsa akwai son Allah amma kuma wannan son bai isar ba yana ganin yana da wata bukatar da Allah ba zai biya mar ba saboda haka dole sai an hada da tsafi an hada da bokanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana duk sa'ilin da ka tafi ga boka ya faɗa ma wani yanke da za ka bi ka samu biyan bukata har ka yadda to ma ka fita musulunci da kayar da ka fita musulunci saboda ka daidaita shi da Allah wanda abu ne bayyananne ba wai a boye yake ba kuma abu ne wanda ya zo cikin alkur'ani ya zo a bayanin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam don haka waɗannan nau'ukan soyayya guda hudu ibn qayyim jawziya ya ce dole ne mu bambanta su dole ne mu bambanta su son Allah sannan son abin da Allah yake so sannan ka so ka yi soyayya mara makawa domin Allah kuma ka yi soyayya mai makawa domin Allah soyayya mara makawa domin Allah wato ita ce ka so duk abin da Allah ya tabbatar yana son shi kamar waliyan Allah ka so annabawa wanda sun samu shaida ka so mala'iku ka so sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma banda sufa duk wani wanda zaka so shi mai rai komai girmansa komai darajarsa kuma koda ya mutu in ba waɗannan bane da suka samu tsarkaka ta ayar alkur'ani kowaye zaka so dole soyayyar nan a gina ta akan shari'a da zaran soyayyar ta saba ma shari'a to ba don Allah ake yin ta ba Allah ka tsare mu yace na hudu shine soyayyar ka ga Allah kuma ya zama ka daidaita ta da son wani abu wanda ba Allah tabaraka wata'ala ba shi da sai ibnu qayyim jawziya ya ce to ga maganganu gashi an magana akan soyayya guda hudu ne na'am soyayya na ibada kenan iyakar su kenan guda hudu sai ce to amma a tunaninka akwai ismun khamis akwai soyayya ta biyar wace irin soyayya kenan ita ce almahabbatu tabi'iyya akwai soyayya ta ɗabi'a ta halitta akwai soyayya ta halitta hiya mailul insani ila ma yula'imu tabu'uhu shine ɗabi'arka ka ji tana son abu ɗabi'arka ka ji tana son abu kamar misali ka ji kana son mace kana son kana sha'awar ita wannan mata koko kamar yanda ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa ka mahabbatil afshani lil ma'i kamar yanda mai kishi yake sha'awar ya samu ruwa wal ja'i li ta'am kamar yanda mai jin yunwa yake sha'awar ya samu abinci wa mahabbatun nawm kamar yanda kake son kai bacci ai duk soyayya ne koko kamar yanda kake so ka samu da koko irin soyayya da kake nuna wa matarka da 'ya'yanka da abokai wannan ba ba ba ba a magana a kansu ba soyayya ne na ibada ba soyayyar ibada ita ce waɗancan guda hudu ɗin wannan soyayyar ita ba ta da hukunci guda ɗaya la tuzammu illa iza alhad an zikirillah kana son mace ba a cewa soyayyar ka laifi ne kana son ɗanka ba a cewa son da kake ma ɗanka laifi ne ana duba irin yadda son mai soyayya ta haifar maka idan soyayya ta haifar maka da rabuwa da hukuncin Allah to soyayya ta haramci kamar misali kana son mace soyayya ɗabi'a ce don haka babu wani hukunci a kai wani irin so kake wa matan son zina to kaga nan son naka ya zama na harabu wato irin yanda kake soyayya ta ɗabi'a nan ake hukunta matsayin wannan soyayya da kake saboda haka yasa Allah subhanahu wataala suratul munafiqun aya ta tara yace ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah an san kuna son dukiya an san kuna son iyali kuna son yaya to kada su shagaltar da ku su raba ku da zikirin Allah tabaraka wa ta'ala a suratul nur aya ta 37 Allah madaukake ce rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yana yabon bayinsa na kwarai su ne waɗanda don suna fatauci suna kasuwanci wannan baya raba su da zikirin Allah tabaraka wa ta'ala da tsayi da sallah da ba da zakka saboda haka don kana son kasuwanci kai mai son kai ta wato neman dukiya ne wannan ba laifi bane Allah subhanahu wa ta'ala yana ma yabo gare ka matukar wannan fataucin da kake kasuwancin da kake yin bai raba ka da zikirin Allah ba bai raba ka da tsayi da sallah ba bai raba ka da bada zakka ba ta inda zaka gane shine mutum yana da shago za a kira sallah amma ba zai bar shagon ba za a je a yi sallah to kaga son da yake ma shago ya zama haramu saboda ya hana shi zikirin Allah shine Allah subhanahu wataala ya ce rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah wa iqamis salati wa ita'i zakati idan shekara ta yi dukiyarsa ta kai zakka zai kirga ya fidda zakka to don kana wuni shago kana fatauci da sauransu ba a cewa kayi laifi tunda ka kiyaye dokokin Allah Allah madaukaki ya ce ayi sallah ka je kayi sallah Allah madaukaki ya ce a bada zakka shekara ta yi ka cire zakka ka bayar to kasuwancin da kake ibada ne shi kansa don haka Allah yana yabo irin waɗanda ke da irin wannan siffa me ke sa mutum yayi haka Allah madaukake ce ya khafu na yawman tatakallabu fihi alqulub wal absar liyajziyahum Allah ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi Allah zai saka musu abin da suka aikata kuma Allah zai musu ƙari ma da falalarsa wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab wato Allah ke ce mana zafin nema bai kawo samu Allah ke azurta wanda ya ga dama babu lissafi saboda kai kana ganin in ka dan bar shagon ka tafi sallah ta ai kwastomomi da yawa za su tafi ta aikin banza ne wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin Allah ke azurtawa saboda haka ka bi Allah sai Allah tabaraka wata'ala yayi albarka ma dukiyarka a duniya kuma a lahira ka samu lada a maka ƙari a baka dukiyar da baka samu baka yi tamanin irinta ba don haka wannan soyayyar ba ita ce ake magana a kai ba soyayya ta ɗabi'a ita ce soyayyar da muke daita a cikin rayukanmu kamar son mace son dukiya son ɗa son gida son mota wannan ba a hukunci a kai sai yanayin da son ya haifar son da kake ma gida mai ya haifar wanda irin gida kai sai gidan na kai saba ka'idar musulunci to sai a ce wannan so ba mai kyau bane amma idan son da kake ma gida bai raba ka da son Allah ba to kana tare da Allah tabaraka wa ta'ala wanda wanda yana cikin bayanin Ibn Taymiyyah cikin Majmu'u Fatawa mujallal na 10607 yana gargadi gare mu yana cewa man ahabba insanan li kaunihi yuti idan mutum yana son wani saboda yana bashi kuɗi kana son mutum dan yana baka kuɗi to shin kana son shi don Allah sai ibn taymiya yace la fama ahabba illa illa al-ata'a ba abin da yake so a tare da mutumin sai kyautan shi ba shi kake so ba kyautan ne wa man kana innahu yuhibbu man yu'tihi lillah idan mutum yana son wani dan yana bashi kuɗi sai ya ce ina son shi ne don Allah sai malamin ya ce fahaza kazibun wa muhalun wa zurun min alqawli ya ce wannan ƙarya ce dan mutum yana baka kuɗi kace ina son ka don Allah la la la kada dai son kuɗi na ba don Allah ba ranar da na bar baka kuɗin zaka koma kina ko wa kazalika man ahabba insanan likawnihi yansurhu haka mutumin da ke son wani saboda ya bashi wani taimako inna ma ahabban nusra lan nasira kana son mutum dan ya baka taimako to ai ba mutumin kake so ba taimakon kake so wa hadha kulluhu min ittiba'i hawal anfus fa innahu la la yuhibbu fil haqiqa illa ma yasil ilayhi min jalbi manfa'a aw daf'i madarra imma an samar da wani amfani gare ka shi yasa kake so ina son wane saboda yana kyauta saboda ya ban kaza kyautar ita ce kake so ba shi din ba amma soyayya ta addini ba ta shafi dukiya ba ba ta shafi taimako ba ta shafi riko da addinin Allah ne saboda haka idan kana son mutum don Allah zaka iya ganewa shin saboda kudinsa ne ko saboda yana taimakonka ko saboda wani babban mutum ne a garinku idan dalilin waɗannan ne to babu shakka ba don Allah ba ne amma so don Allah za ka ga kana son mutum ne saboda riko da addinin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka yace fa huwa inna ma ahabba tilka manfa'a wa daf'a al-madarra wa inna ma ahabba zalika li kaunihi wasila ila mahbubihi wa ala hadha tajri ammatu mahabbati al-khalqi ba'dihim ma'a ba'd wa hadha la yusabuna alayhi dan kana son mutum saboda mai kyauta ne ba a ce kayi laifi ba amma dai babu lada kana son mutum saboda mai ba da taimako ne na'am son ka yana da kyau amma dai babu lada amma kana son mutum saboda mai riko da addini ne misali ko da ta kyautan idan aka ce ga wani wani aiki da ake so a yi na addini maza zai cire kuɗi ya bada da an ce ana buƙatar taimako zai zai bada taimako saboda aka sai kaji kana son shi ashe taimakon da yake bayarwa saboda bin umarnin Allah saboda ka wannan soyayyar da kake kaga hakikatan kana yin ta ne domin Allah tabaraka wata'ala ba domin shi ba amma idan so da kake wa mutum bai shafi addini ba to wannan so ba shi da ma'ana a kiyama shi yasa Allah tabaraka wata'ala a suratu zukhruf aya ta 67 yace al akhillau yawma izin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin masoya juna a ranar kiyama sashi makiya ne ga sashi sai dai waɗanda suka kiyaye dokokin Allah ashe don kaso wani so na abota ko so na suran jiki wannan son a kiyama Allah madaukaki ya ce za ku tashi ne kuna kin juna sai fa idan soyayya da kuka yi tsakaninku soyayya ce da ta zama an kiyaye dokokin Allah akai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ibadi la khawfun alaikum al yawma wa la antum tahzanun ya ku bayina a wannan rana babu tsoro gare ku kuma babu bakin ciki gare ku don haka idan ka so wani ka tabbata wannan soyayyar ka gina ta akan addinin Allah akwai kiyaye dokokin Allah idan kana da aboki kana son shi wannan ba laifi bane amma soyayyar da take tsakaninku akwai kiyaye dokokin Allah ko babu shine abin da Allah yake faɗa duk mai son wani a lahira zai zama mai kinsa sai fa idan ya gina soyayyarsa akan kiyaye dokokin Allah الله سبحانه وتعالى يبام دامر حكا مكان حديثي نقبا حدثنا موسى بن إسماعيل التبوزكي قال حدثنا مبارك بن, بن, فضا بن فضالة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنس يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ما تهاب الرجلان babu yanda za a yi mutane biyu su so juna illa kana afdaluhuma face wanda ya fi su falala shine ashaddahuma hubban li sahibihi wanda ya fi tsananin son abokinsa shine wanda ya fi falala a wurin Allah kuma hakikatan wanda sai ya dace da fassarar aya ta alkur'ani kamar da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana a suratu ala imran wato so da kake ma dan uwa musulmi ibada ce saboda riko da addini to wanda ya fi tsananin so wanda ya fi tsananin son dan uwansa shine wanda wato ya fi falala a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisin yana al-mujam al-awsat lil imam tabrani kuma yana sahihu ibn hibban kitab al-birr wal ihsan babu suhbati wal mujalasa yana silsilatu sahiha hadisin 450 sai mu karanta wannan babi babi na 249 yace idza ahabba rajulan fala yumarrihi wala yas'alu anhu idan mutum yana son wani to kada ya yi jayayya da shi kada ya yi gardama da shi kuma kada ya dinga bincike a kansa wannan babi ne wanda al-Imam Bukhari yayi wanda yana da kyau mu karanta kafin mu dakata idza ahabba rajulan idan mutum ya so wani so na addini fala yumarihi to kada ya yi gardama da shi kada a samu kana jayayya da shi wala yasalu anhu kuma kada ya dinga bincike game da shi wanda akwai hikima cikin haka idan kana son mutum so na addini to kada ka yadda a samu kana jayayya da wannan mutumin domin idan kana jayayya da shi kasan jayayya tana haifar da kiyayya wanda kuma in ka lura da yawa za ka samu mutum yana son wani da ke soyayyar ba ta Allah ba ce to za ka samu da wuya a zauna ba a yi gardama ba a ta jayayya حدثنا عبد الله بن صالح الجهني قال حدثني معاوية بن صالح الهمسي أن أبا أبا الزاهرية أبو الزاهرية سنة هدير بن كريب حدثه يباش لاباري وتو يبا ومعاوية بن صالح لاباري حديث النن عن جبير بن نفير الحضرمي عن معاذ بن جبل an karbo hadisin daga mu'azu bin jabalin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam mu'azu bin jabalin annahu qala yace iza ahabbta akhan idan ka so wani dan uwa fala tumarihi to kada ka yi jayayya da shi wala tusharrihi kuma kada ka yi wato kada ka yi cutar da shi ya'ani la taf'al ma'ahu sharran shine la tusharrihi kalman daga asharru ne kada ka yi wani abu na cutarwa gare shi kar ka yi marketa wanda ake kira keta da Hausa shine ka kulla wani abu wanda zai zama cutarwa gare shi kaga ya nuna babu soyayya gare shi wala tas'al anhu kuma kada ka dinga bincike game da shi kar ka yi bincike game da shi me yasa fa'asa an tuwafiya lahu aduwan tana yiwuwa ka cimma wani maƙiyansa fa yukhbiraka bima laysa fihi sai baka labarin abin da ba gaskiya bane kana bincike game da mutum misali saboda kana son wani ce to bari mu binciko halayensa na boye to za ka binciko halayen a cikin binciken da kake za ka taras da wani kuma makiyinsa ne saboda shi dan adam bayan da za a yi a ce duniya duka tana son shi duk dan adam da ka gani yana da masoya kuma yana da makiya idan kai kana cikin masoya wannan mutumin to kar ka yi bincike game da shi me yasa saboda tana yiwa wanda kake kokarin tambaya game da masoyin naka makiyinsa ne saboda haka shi ko zai faɗa ma ƙarya ko ya yi ƙari a kan abin sai ka ji son da kake mawa ne ya fita ma daga ranka don haka yasa tone-tone ba shi da kyau ka rika bincike game da halayen mutane ba ƙaramin sharri ba ne don ba za ka taɓa sanin haƙiƙanin al'amarin ɗan adam ba wannan lamari ne na Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa yufarrika bainaka wa bainahu shi wannan da zai baka labari sai ya raba tsakaninka da shi wannan masoyi wanda kake son shi so na addinin Allah tabaraka wata'ala wannan hadisin kaga ya taho mawquf saboda an ce mu'az ibn jabalin shi ya faɗi wannan bai ce annabi ne ya faɗa ba amma akwai riwaya da ta zo marfu'an illa dai bata inganta ba tana silsilatu da'ifa hadisi na dubu da dari hudu da ishirin mu kara hadisi na gaba حدثنا المقري سنش عبد الله بن يزيد العدوي قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد المعافري عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي من أحب أخا لله وند يسوى ندوى سو مر مكوى دومين الله mun ba da misalin so mara makawa domin Allah wanda dole ne kai shine kamar son annabi son mala'ika son sauran manzannin Allah soyayya ce mara makawa wanda dole ne sai kai amma idan aka ce filla soyayya mai makawa domin Allah Allah ya samu gani man ahabba akhan lillah filla wanda ya so wani dan uwa soyayya mara makawa ya yi ta domin Allah da wanda ya so wani dan uwa soyayya mai makawa domin Allah me yasa aka ce mata mai makawa saboda kana son shi ne don riko da addini idan ya bar riko da addini soyayya sai ta tafi kada yace inni uhibbuka lillah ina son ka domin Allah fa dakhala jami'an aljanna dukkan su sun shiga aljanna kana allazi ahabba fillah arfa darajatan li hubbi wanda ya yi soyayya saboda wato ya yi soyayya mai makawa domin Allah ya fi samun daraja akan wanda ya soyayya mara makawa domin Allah saboda wannan ka tilasta kanka ka so mutum saboda riko da addini misali a nan shine musulmi duk inda ka ganshi zaka ce ka ce marwana kana son annabi zai ce kware kuwa kaga wannan soyayya tana zuciyar kowa amma riko da addini ba kowa ke son mai yansa ba ba kowa yake son mai riko da addini ba saboda haka yasa mai riko da addini ya fi samun daraja idan ka so shi akan soyayyar da dama dole ne sai ka yi ta irin son manzo irin son mala'iku irin son sahabbai wanda dama dole sai ka yi wancan ka tilasta kanka ne ka so wani saboda yana riko da addini wanda shi ake nufi da almahabbatu fillah Allah ladhi ahabbahu lahu fiye da wanda ya soyayya wato mai makawa domin Allah wannan hadisin yana da rauni da'iful isnad wanda al-Imam Bukhari kada ya rawaito shi saboda akwai Abdurrahman daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin da yake cewa haddathana Abdurrahman bin Ziyad bin An'am al-Ifriqi malamai ba su karban hadisin shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dana abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك